alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraronmu na kusa da na nesa, duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da wannan yammaci na ranar ashirin da bakwai ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya zo daidai da goma sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake gabatarwa daga nan masallacin jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna dake nan garin Damba a karatunmu na jiya mun tsaya a suratul a'raf aya ta ɗari biyu da biyu muna magana akan yadda aika umarci manzon Allah ya mu'amala da nau'uka mutane guda biyu na farko mutane jahilai wanda idan suka saba maka ka kyautata musu a kyautata musu a yi mu'amala da su a bi su a hankali a zama masu afwa da kuma shaidanu su kuma kai nesa da su kar ka kusance su har ma ubangiji ya ce idan wani abu ya shafe ka daga shaidan na ziga na tunzirawa na fusatarwa to ka tuna a su masu imani idan shaidan ya shafe su yana ƙoƙari ya tunzira su ya hana su yin afuwa sukan tuna ubangiji fa'iza kuma bushirun sai su zama suna kallo wato sun fahimci gaskiya ‘yan uwan shaiɗanu kuma shaiɗan yana ƙoƙarin tunzura su yana nutsa su cikin ɓata kuma ba sa ƙaƙƙautawa shi ma shaiɗan ɗin baya ƙaƙƙautawa za mu tashi aya ta ɗari biyu da uku a cikin wannan sura mai albarka ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم وبنجي سبحانه وتعالى ينافع ومن زنسى yace wa idza lam ta'atihim bi ayati idan baka zo musu da wata aya ba wata mu'jiza ko wata aya qalu sai su ce laula jatabaitaha da man ka kirkiro wannan aya din ka kirkiro mana wata mu'jiza ka zo mana da ita ka ce musu qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi kawai ina bin abin da aka min wahayinsa ne daga ubangijina Ubangiji ya ce, Haza, shi wannan wahayi, wato Alƙur'ani, ba sa'iru min rabbiku, wato haske ne daga Ubangijinku, da yake haskaka muku hanya kuke kallo, ba hudan kuma shirya ne, wa rahama kuma rahama ne, amma li ƙaumin yi uminun ga masu imani. A mushirkai suna ƙoƙarin cewa me yasa manzon Allah ba zai na kawo musu ayoyi ba shi da kansa idan ya zo ya musu wa'azi ba su imani ba ai da a take kawai sai ya nuna musu mu'jiza ya zo musu da aya ƙarara ubangiji subhanahu wata'ala shi yake kawo aya sanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ko a roƙa ko kar a roƙa to amma sai suke jingina abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suna cewa da manzon Allah ya kirkiro wata aya ya kawo musu wato wata mu'jiza daga lokacin da yayi musu wa'azi ba su imani ba ya nuna musu wani abu da zai nuna sun kasa sun kasa ubangiji ya ce ka ce musu ba na kawo aya da kaina sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki ya so na kawo in Allah ya ga dama zai turo da ayoyi in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ba zai aiko ayoyi ba wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi dai alƙur'ani ya kasance basair jam'u basira abu ne wanda yake haskaka muku daga Ubangiji, yana buɗe muku idanuwa, ku zama kun waye, kun fahimci gaskiya, sannan shirya ne ga wanda ya nemi shirya, wa rahama rahama ce daga ɓata, eh, rahama ce daga taɗewa ga wanda ya nemi rahamar Alƙur'ani. Shi ya sa Allah Maɗaukacin Sarki ya cikaita waɗannan abubuwa guda uku, buɗe ido, mutum ya zama ya waye da kuma samun shiriya da kuma samun rahama sai mutum yana da imani wanda ba shi da imani baya fa'idantuwa da alƙur'ani kamar yadda ubangiji ya ce wani nazilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'mini wa la yazidu zalimina illa khasara muna saukar cikin alƙur'ani abin da yake shifa'un waraka wa rahmatun lil mu'minin kuma rahama ga mu'minai wala yazidu zalimina illa khasara su kuma azzalimai babu abin da yake kara musu sai dai asara da haka alqur'ani alkhairi ne ga mai imani wanda ba shi da imani kuma halaka ne a gare shi ubangiji ya ce wa idza quri'a alqur'an fastami'u lahu وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم وبنجد يتي وإذا قرئ القرآن إذن أكا كرنت القرآن فاستمعوا له كالسورار القرآن وأنصتوا كما كيشروا لعلكم ترحمون يتأماني ذاك رحمه menene bambancin ku saurara da ku shiru eh akwai wanda zai bambance mana saurarawa da kuma yin shiru dan karatun alkur'ani na shiru shine a daina magana an situ kenan a bada hankali bayan daina magana ka daina magana kuma ka mai da hankalinka wajen abu mun fahimci wannan ko akwai wanda yake da wani bayani bayan wani fastami'u lahu wa ansitu ay shuru a kuma saurara a saurara ay shuru eh insat shine kamar yadda malam Muhammad ya faɗa a daina magana a daina magana to shine an saurara an yi shuru kai sauraro kuma mai da hankali misali ka zo ana tafsirin alqur'ani mai girma kana kallon wani abu a waya daban ka buɗe waya kana kallon kalle da wannan baka saurara ba hankalinka ya kasu kashi biyu ka yi shiru ba ka magana amma facebook kake dubawa da wannan baka saurari alƙur'ani ba mun fahimci wannan ko ko kana ganin whatsapp ko kana crypto kana mining amma kuma ka zo gurin tafsiri da baka bai ma alƙur'ani hakkinsa ba na sauraro ba ana so mutum ya yi shiru ya kuma mai da hankali yana bibiyan abin da ake faɗa da za a tashi a karatun in aka tambaye ka za ka ce an ce mana kaza an ce mana kaza an ce mana kaza mutum zai fitar da wani wata natija da wani abu da ya karu da shi a wannan karatu da wannan shine istima' a malamai sun yi bayani wani irin karatun alkur'ani ne aka yi magana na farko wasu sun takaita shi akan iya karatun alkur'ani idan duk sanda suka ji ana karanta alkur'ani kai shiru ka saurara to Allah madaukakin sarki zai maka rahama wasu sun faɗaɗa ma'ana suka ce ana nufin ambaton Allah madaukakin sarki duk sanda ake wani abu na ambaton Allah ana wa'azi to kai shiru ba sai lokacin da ake karanta lafazin alkur'ani din ba yanzu misali bayanan da muke yi ba lafazin alkur'ani muke karanta ba fassara shi ake ko ko mun zo muna karanta hadisai suka ce duk wannan ana ana nufin idan ana karanta alkur'ani ku shiru ku saurara idan ana kuɗuba kai shiru shi yasa ma ubangiji yayi umarni da idan an kira sallah ai gaggawa a zo wajen ambaton Allah subhanahu wataala a saurari ambaton Allah manzon Allah ce duk wanda yi magana ana kuduba ba shi da sallar juma'a yayi lagawo wanda yi lagawo kuma ba shi da sallah dan haka suka ce istima'ul qur'an ana nufin duk wani abu da ya shafi ambaton Allah subhanahu wataala to wannan a ma'ana duk da tana da faɗi ta fi dacewa akwai wanda suka tsuke suka ce ana nufin iya sallah suka ce iya nan kawai ake magana in ana karatun alkur'ani a sallah kana bin liman to kai shiru kar kai komai wanda suka fassara da wannan har suka je suka ce idan yana karatu a fili a bayyane to ba za ka karanta fatiha ba wannan jama'a da dama sun tafi akan wannan fatawa saboda ubangiji ya ce fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk da karanta fatiha a sallah wajiba ce amma suka ce ko fatiha ba za ka karanta ba kawai shuru za ka yi ka saurari abin da liman yake karantawa ya isar maka a duk da wasu malaman sun tafi akan cewa kamar irin su abu huraira da wanda suka biyo bayan su cikin tabi'ai cewa za ka karanta fatiha sirran fi nafsika kamar yadda imam muslim ya rawaito hadisi manzo Allah ce duk sallan da aka yi ta babu fatiha fa hiya khidajun ghairu tamin فهي خداج غير تام وهو خداج غير تام a tana da wato waji tayi waji ba cikakkiya bace duk sallan da aka yi ta babu Fatiha ba cikakkiya bace wani ya tambaye manzo Allah eh Abu Huraira yace ara'aita in qara al-imam me kake gani idan liman ya bayyana karatu a fili yace ikra biha ya sake tambayar sai yace wai hak ikra biha fi nafsika yace Allah wadaranka ka karanta a cikin zuciyarka wannan malamai sun yi sabani wajen wajibcin karanta Fatiha idan liman yana karatu a fili wallahu ta'ala alam ko kai shiru ko kuma ka karanta amma kuma a sirrance ba tare da ana jin karatunka ba a idan kuka yi haka to za ku samu rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu ubangiji yace wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وبنجي سبحانه وتعالى يتوذكر ربك في نفسك تضرعا ka ambaci Ubangijinka a cikin ranka, tabarru'an kana nan kan da kai, wa khifatan kana yi a ɓoye, wa dunar jihari kuma bai kai bayyanawa ba, ka ɓoye shi sannan kuma kada ya kai bayyanawa, min alƙauli wajen abin da za ka faɗa na zikiri, da yaushe za ka yi wannan bilguduwi da safiya, wal asal da kuma marece, wala takum min al-ghafili kar ka kasance cikin gafalallun mutane wannan aya mai albarka Allah madaukakin sarki yayi kira zuwa ga mu'ammace shi cikin nutsuwa ba tare da an daga sauti ba ya zama baina baina kamar yadda mun gabatar da aya a cikin wannan sura mai albarka ubangiji subhanahu wataala ce ud'u rabbakum tabarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roki ubangijinku kuna masu ƙanƙan da kai kuma ku roƙe shi roƙo a ɓoye Allah maɗaukakin sarki baya son waɗanda suke ƙetare iyaka da haka ambaton Allah ba a san daga murya a ambaton Allah subhanahu wataala ana so mutum yayi shi a nitse kamar yadda ubangiji ya faɗa ce wala tajhar bis salatika wala tukhafid biha kar ka bayyana sallarka ko kuma addu'arka wala tukhafid biha kuma kar ka boye ta wa bitaghi baina zalika sabila ka riki wata hanya tsakatsaki tsakanin bayyanawa da kuma koyewa kai baka koye ba kai baka bayyana ba a baya a karkashin waccar aya ud'u rabbakum tabarruan wa khufya mun yi bayani akan abin da ya shafi duba na addu'a wanda ba sai mun sake bayanin su ba a nan gurin insha Allah ta'ala ana bukata mutum ya ambaci Allah cikin nutsuwa dan haka masu zikiri ana bugun kirji ana kolo sosai sun saba ma manhaji na alkur'ani mai girma manhajin alkur'ani shine a yi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala cikin nutsuwa ba tare da an ɗaga murya ba kuma lokuta guda biyun nan su ne mafiya tsadan lokuta wajen ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da safe ana so mutum ya ambaci Allah da yamma ana so mutum ya ambaci Allah ya zo a cikin sunna manzon Allah ya keɓance wasu zikirai wanda ake so mutum ya yi su da safe kuma ana so ya yi su da yamma kamar daga cikinsu faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana so mutum ya yi sau ɗari idan ya yi sau ɗari wannan mutumi za a yake masa zunubansa za a ɗaukaka za a yafe masa zunubai sau ɗari za a kankare masa za a ɗaukaka masa daraja sau ɗari babu mutumin da zai zo da ladan aiki irin nasa sai dai wanda ya yi kira da na kilo na kira zuwa da na lada ana wasu kilo aiki ba wannan kira to shi samun lada ranar tashin alkiyama mutum zai iya yi sau goma manzo Allah ce fa ka annama a'taka waladan abdan min waladi isma'il kamar mutum ya ‘yanta bawa daga ‘ya'yan annabi Ismail. Wannan kenan, akwai bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Ana son mutum ya wannan zikiri da safe sau uku da yamma yayi sau uku. Manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yace duk wanda yayi wannan to ya isar masa. Wato la yadurruhu shay'un babu wani abu da zai cutar da shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. akwai karanta kul huwallahu falaki da nasi sau uku uku da safe haka da yamma mutum ya karanta su sau uku uku manzo Allah ce takfika min kulli shay'in ya ifar maka daga kowane irin abu akwai salatin annabi shi ma yana ciki da dai sauran azka da godiya ga Allah madaukakin sarki mutum ya ce Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka walakal hamdu walakal shukr kai wannan da safe da yamma ka ce Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal shukr zikiran suna da yawa mu je mu duba hisnul muslim din mu idan baka da shi ka mallake shi littafi ne bai kamata duk wani mutum ahlus sunna a ce ba shi da hisnul muslim ba in baka da shi kuma a ce ka iya karatu kuma yanzu a cikin sauki zaka iya downloading application za ka ga littafin gashi nan mun gane ko kawai in ka shiga play store kai hisnul muslim za su baka akwai karatu mai na barci da na tashi da sauransu rayuwar mutum musulmi tana cikin hisnul muslim in dai bangaren azkar ne in ka duba rayuwarka gaba ɗaya komai da komai an kakkawo shi a cikin wannan littafi mai albarka don haka mu nemi wannan littafi domin mu zama zakirai mun gane ko idan ka zama kana karanta abin da ke cikin wannan littafi ka zama zakiru Allah maɗaukakin kake da kadan. A wala takun minal ghafilin karka kasance cikin gafalan. Yawan ambaton Allah yana cire mutum daga cikin gafala. Idan aka ce mutum gafalan ne shine mutumin da bai san ma me yake ba. Baka san me ya kawo ka duniya ba, baka san me kake ba, baka san ciyan kanka ba. To yana daga cikin abin da ke fitar da mutum daga gafala kullum da daddare ya iya kokari yayi sallah bayan sallan isha tana kula da aya goma mun gane ko manzo Allah ce duk wanda ya tashi ya sallah da daddare ta nafila da aya goma ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba kawai almuhim abin da ake so akalla kai wuce in ka karanta fatiha aya nawa aya bakwai in ka karanta sura mafi kankanta inna a'tayna idza zul wannan idza jaa wal asr aya uku uku ko in ka hada ba kai goma ba shikenan baka zama gafalallen mutum ba ka san abin da kake to mu kasance masu yawaita ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki ya dace da mu ubangiji subhanahu wataala ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun na'am الله أكبر Ubangiji ya ce, Innan ladina inda rabbika lalle waɗanda suke wajen Ubangijinka, la ya takbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da bautar Allah, wa yi sabbihunahu suna tasbihi ga Allah, wala ku yasjudun kuma dan Allah suke sujada. A ayar baya, Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da me da zikiri safiya da mareci ba wani lokaci yake ɗauka ba azkar ɗin safiya gaba ɗaya idan kace za ka yi su in ka ware minti sha biyar za ka gama su mun gane ko za ka iya kammala su gabaki ɗaya a cikin minti goma sha biyar na yamma ma in ka ware minti sha biyar za ka iya kammala su to sai aka umarce ka aka ce kana irin waɗannan azkar ɗin tana yi kuma a wasu lokuta amma daban ko da waɗannan ba amma wannan su ne muhimman lokuta kun ga ubangiji bai kallafa mana ba bai takura mana ba sai Allah sai ya ce to bari ku ji bayinsa na kwarai manyan manyan bayinsa ana nufin mala'iku su ne innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai game da bautar Allah wa yusabbihuna tasbih akwai mala'ikan da shi iya aikinsa tasbih Allah ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa gajiya su ba wani lokaci da suke hutawa kullum tasbihi suke kai kuma sai aka ce kai safiya da marece ma ya isa mun gane ko sai wasu ayyanannun lokuta aka ce kana tasbihi kana ambaton Allah madaukakin sarki wani da yayi sujada bai ɗago ba har yanzu tun da Allah ya yi shi yana nan bai ɗago ba iya aikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura masa kenan sai kuma wasu ƙayyadaddun lokuta aka baka aka ce ka zo ka yi sallah ka yi sujada gaba ɗaya sallah idan ka ɗauki minti goma sha biyar in Allah da duk wannan jan da liman zai yi baya wuce minti sha biyar idan ya haura minti sha biyar kuma an dinga bayaninsa kenan haka ne ko za a ce ka wane yana tsawon sallah yana haura minti sha biyar a ce za ka yi kamar minti ashirin tana sallah za a ce wane yana doguwar sallah to kaga yan mintuna ne yan kaɗan amma su waɗannan bayin Allah ko yaushe ibada suke kamar Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana ne a cikin wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu cewa Allah bai damu da ibadar mu ba ibadar da muke babu abin da take ƙaran Allah da shi in ko mi ko kar mi to akwai masu bauta masa dama mun gane ko akwai masu bauta masa don haka yanzu bautar wa za ta amfana mu za ta amfana ba Allah ba mun gane ko manzon Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi ya ruwaito daga ubangijinsa hadisi al-qudsi ubangiji yana faɗa yace ya ku bayina da za ku zama zuciyarku kamar zuciyar da yake mafi imani a cikinku zuciyar wanda ya fi kowa imani a ce zuciyar mu ta zama kamar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a wannan babu abin da zai kara a cikin mulki na kuma da zuciyar ku za ta zama ta mafi kangarewa kamar fir'auna misali ko shaydan ko a ce zuciyar mutum ta kai ta shaydan babu abin da rage a cikin mulkin ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka ya ku bayin Allah ko ku yi ko kar ku yi Allah maɗaukakin sarki ya ware waɗansu masu bauta masa kuma waɗannan masu bauta masa ɗin suna da yawa sosai babu wanda ya san yawansu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan kenan abu na gaba wannan aya mai albarka ita ce aya ta farko daga suratun fatiha zuwa nasi da aka yi maganin sujada a cikinta wato lafazi na sujada ya zo kuma tana daga cikin guraren da ake sujada wanda sujada tana da gurabe guda goma sha biyar a gurin wasu malamai wasu suka ce goma sha hudu wasu maka ce goma sha biyu kowa da irin yadda yake kawa amma zance mafi inganci wallahu ta'ala alam ko mu ce sha biyar ko mu ce sha hudu akwai suratu hajj tana da gurin sujada biyu guri na ƙarshe wasu suna ga hadisin da ya zo a kan sujada a wannan waje yana da rauni don haka ba za a aiki da shi ba amma akwai malaman da suke ganin irin waɗannan abin da bai shafi aƙida ko halal da haram ba na falala to dan an samu hadisi mai rauni babu laifi a aiki da hadisin wallahu ta'ala alam guraben da Allah maɗaukacin sarki ya umarni a yi sujada na farko shine a wannan sura ɗin na biyu ya zo a cikin suratul ra'd Allah maɗaukacin sarki yake cewa walillahi yasjudu man fi samawati man fil ardi aw an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal daga an fara karanta ayar an ce walillahi yasjudu anan lafazin sujadan yazo mun gane ko daga nan yazo ba za a yi sujada ba har sai an zo wal asal sai ayi sujada a wannan gurin guni na biyu shine wajen da yazo a cikin suratul nahl fadin Allah madaukakin sarki wani la yatu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbiru yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun sai a fada ayi sujada mun gane ko daga walillahi yasjudu ma fi samawati daga nan aka fara alatin din ka cewa akwai sujada mun gane ko daga kaji liman yana karatu ya kamo gurin to kai tunanin wata za iya zai yi ayi sujada a gurin saboda an fara bada alama ana cewa eh min yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun sai ayi sujada gurbi na hudu ya zo a cikin suratul Isra fadin Allah madaukaki sai ul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada to nan yakhruna lil azqani sujada daga nan ya fara wa yaquluna subhana rabbina in qala rabbina wa yakhruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a sai ayi sujada gurbi na biyar ko ya zo a cikin suratu Maryam faɗin Allah maɗaukakin sarki ula'ikan lazina an amallahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina wa mimman hadaina wajtabaina idza yutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya nan ɗin shi ne asalin gurin sujada harru sujadan wa bukiya iya wannan gurin daga nan aka sanar da kai akwai sujada kuma da nan daga nan ɗin za ka yi sujada sai gurbi na shida ko ya zo a cikin suratu hajj gurbi na farko a hajji faɗin Allah maɗaukakin sarki walillahi yasjudu ma fi samawati ma fil ardi eh wa shamsu wal qamaru wan nujumu wash shajaru wad dawabu وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء sai a yi sujada a wannan gurin gurbi na nawa bakwai kenan ko sai na takwas ƙarshen sura ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sujudu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun shine gurin da aka yi sabani nan an yi sabani a wajen amma za a yi sujada a gurin wallahu ta'ala ala saboda maganar sujada ta fito kai tsaye ya kuma su imani ku yi ruku'u ku yi sujada ku aikata ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki zai rabautar da ku mun fahimci wannan ko wasu suna ga a'a umarni ne da sallah ba sujada ake so a yi a gurin ba wallahu ta'ala alam sai gurbi na tara shine wajen da ya zo a cikin suratu furqan yawwa ubangiji subhanahu wataala ke dole
خلق السماوات أولا أولم يروا أن على الأرض الرحمة آه. je ka gaba ai ci آه، gaba ita ayan ayan ne ya bi abin eh yawwa daga nan wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura nan a kafirai ne ake magana idan aka ce ku yi sujada ga Allah madaukakin sarki sai su ce waye kuma Allah mai rahama yanzu dan kun ce mai sujada sai mai sujada mu biye ku idan aka musu wa'azi hakan sai ya sa su ƙara gujirewa kai kuma sai kai ne sai ka zama kishiyarsu in su sun musa ba za su yi sujada ba kai kuma daga kaji ayar sai ka yi sujada to wannan gurin yana gurin sujada sai guri na goma ko shine sa- a, sajada namli na'am suratul namli akwai gurin sujada ina ne ولا زل الذي يقر Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna
وما تقول wa ma tu'linun mun gane ko Allahu la ilaha illa huwa هو رب العالمين rabbul arshil azim to anan za a yi sujada eh anan za a yi sujada Allah ya sujudu shine farkon an yi alatin dinka rabbul arshil azim ana isa wa- wannan wajen sai kai sujada mun fahimci wannan ko sai gurbi na nawa na sha ɗaya ko sad a sajada tukunna suratu sajada ko a a sajada kafin sad yawa to wani guri ne a sajada inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sai ai sujada a wannan gurin sai na sha biyu shine sad din yawa wani guri قررت wa wanna داود Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba a wannan gurin ake sujada wa anab to nan ma malamai sun yi sabani wasu suna ganin ba za a yi sujada a wannan gurin ba wasu suna ganin za a yi sujada akwai hadisi sad laysa min azaimi sujud sad ba ta daga cikin guraren da ake karfafa yin sujada a wajen amma abdullahi bin abbas ya ce sajada biha Dawud annabi Dawud shi ya wannan sujada din wa huwa mimman qala Allah ta'ala wa bi hudahu muqtadi yana cikin wanda Allah ya ce ku yi koyi da su mun gane ko yace tunda fa Allah ya ce mu koyi da su kuma yayi mu ma sai mu mun fahimci wannan ko gurbi na sha uku shine yazo a a- a cikin suratul fusilat fadin Allah madaukakin sarki wa min ayatihi الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون yawa anan sai mutum ya sujada idan ya zo nan sai guji na sha na sha uku ko sha uku najam ina ne an najami fasjudu lillahi wa abudu wannan guri manzon Allah ya karanta shi a Makka jama'a an taru da aka daina karatun alkur'ani da musulmi da kafiri har da aljannu in ji zaid bin arqam yace da ana karantawa ana karantawa suna jin daɗin karatun alkur'ani da manzon Allah zo nan gurin sai ya sujada kowa ma sai ya faɗi ya sujada banda wani mutum ɗaya ya ɗan ɗebi ƙasa ya ɗaura a nan sai ya ce ni haka ma ya ishe ni na'am shi kadai waye sunan mutumin nan ba ku sani ba a baya cikin musulmi mai ruwan ya ce ra'aiki ko kutila kafira na gan shi an kashe shi kafiri a nemo mana sunansa eh kace asu bin wa'il a'a a nemo mana sunansa na'am a sai gurbi na nawa sha hudu sha hudu ko wace sura in shika idza sama'u shakkat ina wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun sai ai sujada a gurin in aka karanta musu alqur'ani ba sa sujada to kai kuma kai a matsayinka na musulmi sai ka tuna sai ka ce to bari kai sujada mun fahimci wannan ko sai kai sujada a gurin Abu Hurairah yace sallaitu biha khalfan nabiyyi sajadtuha khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nayi wannan sujadan a bayan manzon Allah a sallah wala azalu asjudu biha hatta alqahu bazan gushe ba ina sujada in na karanta wannan guri har na mutu in san da na karanta zan yi inji wa inji Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu gurbi na goma sha biyar ala ina kalla la tuti'hu wasjud wa qatari to waɗannan sune guraren da ake sujada a karatun alqur'ani mai girma mun gane ko mutum wacce muka tsallake an faɗa an faɗa nahal to sujadodin nan dukkansu a dunkule yinsu ba wajibi ba ne mun gane ko amma yana da kyau mutum a ce yana yi a ce ka kama karatun alkur'ani tun daga fatiha har nasi ka gama sauka ba kai sujada ko ɗaya ba mun gane ko ya kamata a ce in ka zo wani gurin in ka tsallake wani gurin ka yi shi mun fahimci wannan ko sayyidina Umar ya karanta suratul Nahl a kutuba ranar Juma'a da yazo gurin sujada yanda malam Bello yake fada da yazo gurin sujada sai ya sako akan minbari yayin sujada mun gane shine muka ce khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru eh har zuwa ya khafuna rabbahum min fawqihim mun fade ta yawwa yana a ya sauko ya sujada mutanen da suke sauraron kudu ba suka yi sujada sai saki ya juyo sai ya sake maimaita wannan surar a kudu ba ana iya karanta alkur'ani zalla a kudu ba mun gane ko kuma ba tare da an fassara ba kawai a karanta shi zalla a wuce kawai kowa ya ji karatu alkur'ani mun gane ko da tsaiwa ta farko da tsaiwa ta biyu baki ɗaya. Da sake ya jiyo da ya haka sai mutane ana yunkuri za a yi sujada sai ƙi. Sai ce, ya ku mutane na ga za ku yi sujada. Saboda wancan satin mun yi sujada ya ce, to ba dole ba ne wanda ya gara ma yi sujada wanda ya gara ma kar yi sujada. Idan kana sujada, kana karatun Alƙur'ani. Idan ka ji an karanta sujada, to na farkon wanda ya zama wajibi a kansa ya sujada shine attali sai kuma almustami mai sauraro shi ma in ka ga mutum yayi kuma shi din kake sauraro to kai ma sai kai sujada mun gane ko amma ina nan ina tilawa ta kana can kana yi sai naga kai sujada a ni ba zan yi ba mun gane ko ko sai ka ga nayi kai ba za ka yi ba amma sauraro ake kamar yadda yanzu ana fassara alqur'ani sai mai karantawa sai ya sujada gaba ɗaya mu ma sai mu faɗi mai sujada. To ana sharɗanta mata abin da ake sharɗanta masalla ko ba a sharɗanta mata. Malamai suka ce wannan shi ma mustahabbi ne. Na farko da shi kan alƙur'ani ana yi shi da alwala. Yawa sai dai tana cikin karatun da sai alwala ka tawarwal. Misali mutum ya tusa saboda yana da zai takura ko a ina zai je samu ruwa zai iya ci gaba da karatunsa. Amma son samu ya zama kana da alwala kake karatun alƙur'ani. to ba a shar'anta mata dukkan sharuɗan da ake ma shar'anta masalla ba dole sai ka kalli alƙibla ba mun gane ko ba dole sai kana da alwala ba waɗannan abubuwa ba ta buƙatan sallama amma malamai suka ce tana buƙatan kabbara ta ihrami ta yin sujadan ka ce Allahu akbar in zaka taso ka ce Allahu akbar amma ba ta buƙatan sallama mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala a'lam addu'a ana addu'a manzon Allah yakan yi addu'a yace sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqi manzon Allah yakan yi irin wannan addu'a idan yayi sujada ta tilawon alqur'ani mai girma wannan da tana da shedan idan kana karatu alqur'ani sai ka zo gurin sujada sai kai sujada zai arce a guje yana gudu yana ihu yana cewa an umurce ni da sujada na ƙi yin sujada zan shiga wuta in ji shaidan shi kuma ɗan adam an umurce shi da sujada ya yi sujada yana da aljanna wannan yana daga cikin falalar sujadan karatun alƙur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a kuma akwai mai ƙarin bayani na'am sai su sai a yi shiru sai a wuce gaskiya wannan bai ba ko ba za ka yi ba ka karanta wajen ya zama ba alkur'ani ka karanta ba kenan mun gane ko ba ka gama bai mu alkur'ani hakkinsa na karatu ba kuma wannan wuce wani abu ka kama wani abu zai iya bata maka ma'ana na karatunka alkur'ani abu ne wanda yake mutamatik yake da chain a haɗe yake kana cire kata ɗaya kana iya ɓata shi musamman idan mutum ya da ganga ba wai tilawon bane ta ɓace mutum ya manta bai faɗa ba haka kawai da sanin ka gaskiya wannan wasa da alkur'ani ne mun fahimci wannan ko kawai ka zo ka ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa lahu bismillahir rahmanir rahim suratul anfali habba ko ka ce suratul anfali bismillahir rahmanir rahim kawai ka ci gaba da karatu ai wannan bai ba na'am eh wasu sun ce mutum zai iya yi eh in kana sauraron sa ba zaka iya yi wallahu ta'ala ala amma in limami ne a sallah sai yayi kai na'am alaikum salam yin magana na'am mm Mm. Mm. Eh gaskiyar magana ‘yan agaji daga an fara kuɗu ba, karfi magana. Kawai, mun gane ko mutum ya sani cewa in kai abin da ba daidai ba kai ya shafa. Sai an gama kuɗu ba kafin a shiga sallah in ya so sai su yi magana a mutane, ku shiga ku gyara sahu. saboda in ana magana in ka ce ma ɗan uwanka ka daina magana to kai ma fa kayi abin da bai dace ba mun gane ko yawwa kawai ɗan agaji kawai ka tsaya a waje kai shiru kai ma kana jin abin da ake na kudu ba ko kuma mutane kowa soja maganin kansa malamin kansa kai kai kokari kawai ka shigo masallaci ka samu gurin da ya dace ka zauna ka saurari kudu ba kar kai abin da kullum sai an maka magana mun gane ko ya kamata a ce muna da tsari ba kowane abu bane kullum sai an yi magana a mutum kullum sai an yi magana a mutum in aka faɗa ma magana ɗaya kawai ya zama ka fahimce ta kuma ka ci gaba da aiki da ita dan Allah mutane mu zama masu kyakkyawan tsari masu kuma ba da haɗin kai a duk wani abu da yake shine daidai mun fahimci wannan ko ba wai sai a sallah ba a komai namu ya zama muna tafiya da tsari mai kyau Allah ya dace da mu na'am ga wani a can Wace addu'a? Eh, aha, kace? Eh, iya abin da na sani, amma ban sani ba ko kana da wani dalili da bai inganta ba. Ba sai an ƙarasa ba, wallahu ta'ala alam. Na. Eh. Mhm. Na'am. Eh. Wallahi ban sani ba, amma ana yi. Yawwa, bacin inganci kawai mutum zai yi addu'a. Mun fahimci wannan ko? Mutum zai yi addu'a wallahu ta'ala ala. Na'am, me maganan da kace? Mm. Eh, mutum zai iya mutsalaqut tasbih. mun gane ko in baka san wannan ba za ka isa subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la mutlaqut tasbih kenan mutum zai iya yi na'am zamu dakata anan kuma da wannan muka zo ƙarshen wannan sura mai albarka sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu sake maimaita suran gaba ɗayanta ko yawa maimakon mu ci gaba sai mu maimaita sura sai a yi summarizing din abu da haka wanda ya zo farkon karatu da wanda bai taɓa zuwa ba ma za a masa samari insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki da ta da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin